أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى لاحت قلوبهم لنحوه لكن لهدن شعنه لم تحوه فأشربت معنا دمير الشعن فعارضت في الحال بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أخفه الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب وبعد فأعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر فكان مطلوبا أشد الطلب من الوراء حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أي علماء يجي الكلام دونه لن يفهما وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في أربها وأجمها والروم ألفها الحبر بن آج الرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نزمتها نزما بعيدا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد حذرت منه ما عنه غناء وزدته فوائدا بها الغناء متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي باعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا وجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحزبه وفهمه wannan ita ce mukaddima ta al'imam al'imam al'imbaiti wanda a ciki ya bayyana a muhimmancin wannan kafida kasancewar ta an nazzama a littafin al'ajirumiyya farko ya fara da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi lafi kad wafaka alhamdulillahi godiya ta tabbata da Allah allazi kad waffaqa wanda ya ba da tawfiqi tawfiqi shine diddu na khillali da ayyukan alkhairi da ibadu da mutum ke yi yana yin sa da tawfiqin Allah ne duk kuma wanda yake ayyuka na sharri da kuma sabo yana yin yana yin su ne da khizlanin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shiryarwa da tauhiki shi shi ne kuma mai batarwa da fidilani to shi ne kad wasaqa Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib alladhi kad wasaqa wanda ya bada tawfiqi ma'ana damar ibada da ayyukan alkhairi lil ilmi ya bada tawfiqi ilmi ba da daman neman ilimi khaira khalqihi maf'ulina wa faqad ai allazi kad wafaqa khaira khalqihi wanda ya bawa mafi fitan halittansa tawfiqi da daman neman ilimi walittuka kuma ya bada tawfiqi ya ba da taufiƙin tsoron Allah takawa da mafifitan al'ummarsa mafifitan halittarsa kenan anan za ka yi irabi kad wasaka khaira khalqihi lil ilmi wa lituqa ya ba wa mafifitan halittunsa su ne malamai kenan taufiƙin ilimi da kuma takawa ya hada abubuwa guda biyu ya ba su tofiki na ilimi ya ba su kuma tofiki na takawa sannan kuma ya nuna su ne mafifitan halittansa ma'ana malamai din wanda Allah ya ba su tofikin ilimi tofikin tsoron Allah su ne mafifita a halittarsa kamar yadda ya zo inna ma ya kashe Allah min ibadi ulama a Qur'ani haka na Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna akramakum indallahi atqakum inna ma ya kashe Allah min ibadi ulama yana tabbatar da kad wafaqa wafaqa khayra khalqihi lil ilmi inna akramakum indallahi atqakum yana tabbatar da kad wafaqa khayra khalqihi litqa sai ya hada waɗanda abubuwa guda biyu to Allah da yayi wa malamai wannan yayi wa malamai haka to Allah subhanahu wata'ala godiya ta tabbata a gare shi hatta na had qulubuhum har zukatan su har zukatan su suka nufa linawi suka nufa bangare anan ba ya ba wa Allah bangare ba ne ma'ana zukatan suka doshi Allah tsura Allah shi kadai ya kawo bangaren tasawu mai kufanci cikin abin da malam bin asu yake cewa yake cewa na yake cewa yasira inda za yasiru inda zaka arisan bihi suran wa ghairuhu kana min qalbihi to ne duk mutumin da ya zama to sufi wani Allah zai fice a a zuciyarsa shine hatta na had qulubuhum na hadin daga naha yanhuni bi ma'ana qasada yaqsidu ai ai hatta qasadat qulubuhum zukatan su suka suka nufi linahawi suka nufe shi sukan yi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Lakin li uzini sha'anihi sai dai saboda girman lamari shi a wata nusa fa min azimi sha'anihi saboda girman sha'ani shi din ma'ana ɗaya ne lam tahwihi zukatan su din bata gama sani shi ba bata gama sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba sani kwakwaf ana cewa hawa ya hauyi idan ka tara abu gaba ɗayansa ake cewa hawa ya hauyi in ka tara abu gaba ɗaya kenan wannan damiri na ta hauyi damiri ne na kurutun sun zukatan nasu din saboda girman lamarin Allah din sun zukatan nasu ba su gama tattare sanin Allah din ba fa'ushuri ba sai aka shayar da su wannan faɗin sababiyya ce saboda zukatansu ya doshi Allah tsura Allah kaɗai usuri ba aka shayar da zukata din ma'ana da sha'ani ai hubba ma'ana da sha'ani so da kaunar sanin ma'anar da sha'ani ma'anar da sha'ani a nan ko ka ɗauke shi da miru sha'ani na nahau ya zama to akwai bara'atu istihlali a ciki abin da suke nufi da bara'atu istihlal cikin ilimin badi'a suna nufin kai amfani da kalmomi a mukaddimarka waɗanda suke nuna abin da kake so ka yi shine bara'atu istihlal ambatan da miru sha'ani a nan yana nuna maka cewa a waɗannan baituka a wannan kasidu a wannan kasida yana so ya karantar da nahawu saboda a cikin nahawu ne ake samun damiru sha'ani wannan fasara na farko kenan aka shayar da zukatansu son sanin ma'anar damiru sha'ani na nahawu awa ɗaya fasaran kuma fa usuri ba aka shayar da zukatansu din hubba ma'ana damiru sha'ani son sanin lamari ɓoyayye na gaibi mana layin kashi aka shayar da zukatan son sanin ma'anar lamari ɓoyayye saboda damir ɗin a larabci abu ɓoyayye ne ka ce damiru sha'ani ya zama to min babu idan ka ce kuka idil mawsufi kenan sha'ani lamari ɓoyayye sha'ani lamarin ɓoyayye saboda koyaushe zukata zukata farko suka samu ilimi ilimin mujarradi yanki ilimin baya amfani ilimin kuma ya hadu da takawa haka abu biyu to ilimin da ya hadu da takawa to me wannan zuciyar ba zai doshi kowa ba sai Allah subhanahu wataala inda ilimi ne tsura to zai iya nufan wani Allah to ilimi ne min ilimi wa littuqani to ilimi ne da tsoron Allah to ba zai doshi kowa ba ba zai nufi kowa ba sai Allah shi kadai a lokacin da ya nufi kowa ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai himmarsa da kokarinsa shine ya je ya tarar da Allah din ya san shi irin sanin da yake wa komai haka ne asalin himmarsa a lokacin da ya isa gun Allah ne tabbatar da cewa Allah din ba zai yi a gama sani shi ba shi yasa ya ce lakin li uzmi sha'anihi lam tahwi idan to tunda ba zai yi a san shi ba to a san wani abu daga cikin ilimin gaibi ta hanyar kashe to shine fa usuri bad ma'ana da miri sha'ani sai aka shayar da zukatan saboda haka aka shayar da zukatan son son ma'anar da miri sha'ani ma'ana son ma'anar lamari wanda yake boyayye na gaibi kamar kai ne ka ce to ka je ne za ka je ka ga president shugaban kasa ka buga ka buga ka buga sai ka ga ganin sadin ba zai yi ba zai ta ko da ministoci ne haske ministoci a gani ko kuma a fadarsa ko a wasu gine-gine shi ko kuma wasu ofisoshin sa ya ka samu ka gani to wannan shi ne ɗaya fassara din na farko yana ba da bara'atul hilali an sayar da zukatan son sanin ma'anar damiru sha'ani na nahu na biyu yana nuna an shayar da zukatan son ma'anan lamarin lamarrukan Allah koyayyu ta hanyar kashe fa'arabar sai zukatan suka yi bayani nan ma da ra'atul istilali saboda a'araba yuribu iraba irab din kuma ilimin nahwu ne ya kawo bara'atul istilali yana so ya nuna ma zai karantar da kai irabi cikin wannan kasida sai amfani da kalma ta a'arabat wanda fi'ili ne na i'rab i'rab masdar a'rabat shi kuma fi'ili a'rabat ma'anan sa fa a'rabat sai ta yi bayani zukatan sai suka yi bayani fil fil hali take take a wata nuska fil hali kamar yadda yake anan saboda hana din da ana ma'anan su da ne zaka ce ana yanzu zaka ce hana hana shi ma yanzu zaka ce hana waqtu salati lokacin sallah yayi zaka ce canja hadin da hamza ka ce ana waqtu salati shine hamza din daga nan ne aka dauko al'an din yanzu kenan shi fa'arabat fil hali a wata nusa kuma fa'arabat sai zukatan su kai bayani fil hali take haka ce fil hali abu take haka ce fil hali da nunin kuma yanzu yanzu haka shi ma take din ne bil alhali wannan nunu din abin nan ne safa'a musak din da muka duba muka gyara shi ne fa'arabat fil hali ko fil hali bil alhani bil alhan alhan jam'i ne na lahan jam'i ne na lahan jam'i ne na lahani lahani shine salo salo na magana daban-daban salon magana daban-daban shi ne ake ce mishi da salo na larabci da yarabi daban-daban sun masalatu ma'a salamin ba'iƙi sannan salati tare da salami yi wa manzo salati tare da kuma sallamarwa la'iƙi wanda ya dace da shi a nan asalin jumlar ثم الصلاة اللائقة مع سلام اللائق حكا ففي أكتير اللائقة تريد الصلاة في أكبر تريد السلام salati salati wanda ya dace da manzo salami ma wanda ya dace a masa wannan bai iyakance shi da wani adadi ba ya bar wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai ka san manzanka kai ka san irin salatin da ya dace ka masa to ka masa kai ka san manzanka kai ka san irin salami sallamarwa da kake so ka masa to ka masa wannan din ya fi iyakancewa kamar salatul fati ne da yawa daga cikin sa'annan salatan da waliyai suka rubuta salatan da waliyai suka rubuta irin su da la'ilul khairat suna kokari su iyakance irin salatin da suke so Allah ya yi wa manzo shi kuma adadi din diyar da kai iyakance shi din yana da iyaka komin yawan su adadi yana da iyaka to amma sai salatul fati ce hatta qadrihi wa miqdari al-azim hatta qadrihi wa miqdari al-azim kaga kadar din manzo miqdarin manzo to Allah ya duba su wajen yi mishi salati kaga ba wani mutumin da ya san kadar din manzo da miqdarin shi sai Allah to kamar wannan ne to shi ma'anin yace summa salatu ma'a salamin la'iqi ay summa salatu la'iqatu ma'a salamin la'iqi ala annabi abisa annabi abisa annabi annabi din fa'ilu ne min naba'a daga naba'a kul huwa naba'un azim amma yatasal an nabai azim naba'u din labari mai cin duniya shi ne labarin da zai ci duniya zai bi iska zai bi dare a ce kowa ya ji wannan labarin shi ya ke cewa na ba'u din to daga nan ne aka yi bina'in fa'il fa'il fa'il din nan imma bi ma'ana fa'il annabi annabi shi ne wanda yake ba da labarin labarin Allah wanda yake ɗauko sakon Allah yake ba da labarinsa ya zama to annabi bi ma'ana fa'il kenan ko kuma annabi fa'il bi ma'ana maf'ul wanda aka ba shi labari wanda aka ɗauko sakon Allah aka gaya ne da ka za ka iya ɗaukar sa kowanne daga ciki in kuma ka ce annabi shi ne wanda bai kai rasulu ba annabi bai kai rasulu ba duk makami ne akwai makamin nubuwa kafa da makamin risala akwai kuma makamin risala a makamin risala din akwai makamin istifai akwai kuma makamin istibai hawa hawa ne kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani fa ulai kama alladina amanna alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i kaman waliyai ne a cikin su akwai siddiqi a cikin su akwai muhaddisi a cikin su akwai wali a cikin su akwai salihi a cikin su akwai shahidi dukan su kuma waliyai ne to kaman wannan ne to su ma annabawa din suna da maratibi da daraja daban-daban a sahil khala'iqi wanda ya fi dukkan halittu fasaha hafsayil khala'iqi wanda ya fi dukkan halittu fasaha muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan atufu bayani ne ko badal ne na annabi kamar ya ce sun masalatu ma salamin la'iqin ala muhammadin ne kafin ya ce muhammadin din sai ta ala nabi afsayil khala'iqi domin ya yaba mishi tukunin ya ce muhammadin din wal'ali da kuma alayen shi asalinsa wal'ahali wal'ahali hamsan nan asalinsa hali haka mayar da haɗin ya zamanto hamza mai sukun ya zamanto wal'ali haka mayar da kuma hamzan ali ya zama wal'ali wal'ali ubawai yana cewa asalinsa awal ne wal'awal sai aka mayar da wawudin ali sai zama wal'ali kamar da imam shafi ya faɗa shi da mahani wa kad qala ba'd an-nas min wawi mubtila wal ashabi da kuma sahabbai man atqanu al-qur'ana wadanda suka yi san qur'ani da yaqini da itqani bil iradi a sababin iradi sababin iya larabci suka san qur'ani sani da itikani sani da yaqini yana nufin alaye da sahabbai din gaba daya wa ba'du yace bayan wannan fa'alam ka sani annahu lamarin yadda zai kasance ya kasance wannan shine damiru sha'ani da ya a tsaye magana a kansa haka ce damiru sha'ani ka kawo damiru babu bi shine damiru sha'ani in ka kawo isini tukuna ka kawo dalili to wannan shine dalili haka sace zaidun zaidun sai ka ce zaidun aka ce zaidun ya diribu damirin ya diribu na zaidu ne to amma idan ka kawo babu babu ismi ka kawo damiri to wannan damiri shi ne damirin shani ma'anansa fa'alam ka sani annahu cewa lamarin yadda yake lamarin yadda yake ko lamarin yadda zan maka bayaninsa nan maktasara jullul wara yawancin halittu yawancin halittu sun takaita a kalamin muktasar akan magana takaitacce sun takaita sun ci son abu takaitacce abu a ce ba wahala ba ba mai yawa ba ne sun ci son haka yawancin mutane alwara din asalinsa alhalku ne amma na yana nufin mutane aljanu da mutane yawanci sun fi sun fi takaita alal kalamin muftasar a kasan magana wanda yake takaitacce ba sa son littafi a ce majalladi goma ne ashirin ne yaushe ne za su karanta yaushe ne za su sauke ba sa son wannan in zo dan takarda ta dan wanda zai ce kwana biyu uku za su karanta sauke wannan na ɗaya kenan ba lamma din jawabin ku zai zo anan na zan tuhari na farko yace na ga cewa yawancin mutane sun fi son sun fi takaita akan abu takaitacce magana takaitacce na farko haka na gani yace farkon abin da na gani kenan wa kana matluban ashadda talabi na biyu kuma yace na ga ana nema tsananin nema min alwara a gun mutane hibzul lisan al-arabi haddace harshen larabci أي أيوة وكان حفظ اللسان العربي مطلوبا أشد الطلب من الورع حد شهر حرشا لا ربشي أبو نيمن دا أكي نيمن سنن النيمة من الوراء أقوم متاني هذا أبو نجوتي أنا كي يفهموا معاني القرآن saboda su mutanen su fahimci ma'anonin Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani fahimci ma'anonin sunna wacce take da ma'anoni masu zurfi min babu ita ta tufa idan masu fi hari har yana nufin wal ma'ani daqiqa to shine sai mayar da daqiqa din ya zama sifa ce ta sunna wa sunnati daqiqati ma'ani na uku yake wannan hau kuma ya kasance wannan nahau din ismu ne na ismi ne na kana asalin sa wa kana nahau aula kuma na ga cewa nahau shi yake cancanta awwalan da farko an yi ulama a sai shi ibi kalamu saboda magana duna hu ba tare da shi nahau din ba zai yi su amma ba za a fahimta ba haka ba uku ba yace na ga wannan wa kana khairu kutubi saghira kuma ya kasance mafificin littattafan nahu kanana a littattafan nahu kanana mafificin su kurrasatan ya kasance wata kurrasa wata yar takarda latifatar marar nauyi dan karami ɗayar karama shahira shahararriya ai shahiratar ne a sanarwa shahararriya wannan abu nawa ya kawo ma abu na hudu kenan ba fi urbiha shahararriya a cikin larabawa wa ujumiha cikin ajamawa wa rumi da kuma cikin rumawa a ce urgudin jam'ini na arabi aka ce arabiyun shi ne balarabe guda ɗaya al'urgu larabawa da yawa in ka ce ajamiyun ba ajami ɗaya ujum ajamawa da yawa in ka ce rumiyun da rumi mutum ɗaya ka ce a rumawa duk wannan da kake gani jam'i ne fi urbi ha cikin larabawa ita wannan yar takarda shahararriya ce wa ujumi ha cikin ajamawa ita wannan takarda shahararriya ce wa rumi cikin rumawa ita wannan takarda shahararriya ce allafa halhaburu wani gwani ne ya wallafa ita wannan yar takardar ana cewa hiburu ana cewa haburu in ka ce hiburu kana nufin tawada ne ka kira gwani da sunan tawada majazar isti'aratan saboda yawan mu'amalar da ta tawada Allahu saboda yawan ilimi shi ma kace kai shi din na tawada ne ma kurewa ma kenan kurewa ma shi tawada ne shi ne shi kenan in kuma kace haburu kuma suna ne jami'in sa shi ahbar ahbar allafa alhaburu ko allafa alhiburu wanda ya wallafa ita wannan yar takardar wani gwani ne ana ce mishi ibnu ajurumi dan ajurumi asalinsa ibnu fakir al-ajurumi din a yaren barbar yarukan mutanen murtaniya shine al-fakir shine sufi kira eh sufi yasa babban sufi ne har ya shahara ana ce mishi ibnu sufi dan sufi ne to sun ce ujurumiya to suna nufin al-fakir ne shi kuma al-fakir to ana nufin sufi kenan eh shi ne asalin ma'anar wannan kalima din wantafa'at ajillatin bi ilmiha sannan yace hakanan manya-manyan malamai ajilla jam'u na jalil manya-manyan malamai sun amfana bi ilmiha da ilmi ita wannan kurrafa ma'ama tarahu duk da abin da kai kake ganin sa min latifi hajjiha na karancin girmansa yake duk da kana ganin shi yar takarda shi yar karama littafi ne dan karamin nan to manya manyan malamai na duniya sun amfana da ilimin sa daga cikin su al-Imam Suyuti ya kawo tarjaman mai ajurumi a cikin littafin shi bugu yake wa'a fi tabaka fi tabaka fi tabakatin lugawiyina wan nuhah ya yi littafi imamu suyudi na tarjaman malaman lugha da kuma malaman nahawu a ciki ya kawo tarjaman a ibn al-ajurumi aike cewa wan tafa'ana yace bi risalati ce mun amfana da risalarsa har a ciki yake cewa wa kana kufiyal mazhabi shi amma amma yana bin mazhaban nahawu na kufawa ne saboda haka zaka ga a ciki yana amfani da ibarat na kufawa حروف الخفض yake cewa ba a cewa hurufin jarri hurufin khafdi kuma za ka ga ya tafi akan cewa filin amri mu'adi ne shi wannan duk yana nuna ya ce duk wannan yana nuna cewa shi ba kufe ne a nahu wanda yawancin malaman kuma nahu na duniya yawancin su ba furawa ne amma shi ba kufe ne a nahu to ya ce waɗannan abubuwan da ya gani a kansu ne ya ce nazamtuha na nazzama ita wannan kurrafat abubuwan da ya gani na farko yawancin mutane sun fi takaita da magana takaita ce na biyu ana nema nema mai tsanani a haddace yaren larabci na uku na hudun nan dai shi ne ilimin da farko ya kamata a karanta na hudu yana daga cikin ƙananan littattafan nahu mafi shita shi ne wannan kurasa matarin ajiyomiya matarin ajiyomiya hudu kenan ba sannan na biyar ya ce manya-manyan malamai da duniya sun amfana da ilminta duk da kai kana gani duk da kai a ganin ka wani littafi ne dan kankani shi ne ake cewa wai sagura hajman wa kabura ilman a ganin ido littafi ne dan karami a ilimi kuma babban littafi kamar irin su waraka ne haka littafi dan karami za ka sa a gefen ka kaci amma ya kai wata nawa za ka karanta in ji agun wanda iya usul suku ne zai sai ya ce maka waraka littafi ne babba haka irin su nukubatun fikir na matsala na hafiz bin hajar littafi ne dan karami amma ka karance shi a gun wanda ya san matsala littafi ne babba to haka a jurumiya a nahu kuma saboda duba waɗannan abubuwa yake nazamtuha na yi nazarin ita wannan kurrasa a jurumiya nazman badi'a nazm wan nazami wanda ba irin shi wanda ba taɓa yin irinsa ba kuma haka yake kai saboda al-imam ibrahim ya shahara da ya ƙware a harkar nazmin musamman a bahar rochas muktadi ina ne koyi asalinsa muktadiyan ne muktadiyan hal ne na nazantuwa sai wakasi da sukuni a lokacin rabi'a suna wakasi da sukuni a mansuri shine muktadi ina muktadiyan bil asli ina koyi da asalin littafi shine wannan kufasa din kenan hajirumiya din shi takribi wajen kusantar da shi lil mubtadi ga wanda yake mafari wanda ya dan primary wanda ya fara karatun nahwu kenan saboda hakan kana irabi lamma da ya kawo a nan lamma lamma zarfiyan nan to ya sa ya ce a nan mutallikun bi nazamtu wannan nazamtun naka na nan to shi ne jawabin kamar ya ce lamma tasara jullul wara nazamtu فلما جاءهم بالبينات قالوا فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا بين الجواب ان لما دبا sannan lamma tafara jillul wara nazartu wayin na abubuwan sai yi atafin su zuwa wancan iktasara din da haka wa kad hazartu minhu ma an hukina yace na cire minhu daga wannan asali din shine a jurumiya din na cire na abin da an hukina ai abin ma an hurina abin da za a iya wadatuwa da shi abin da ko bai kawo ba ma za ka fahimci maganan ba a rage littafin ba irin misalai din da azirumiya yake kakawa ya ce irin wannan din na ciki saboda mai saboda an hurina za a iya wadatuwa da shi saboda ya ce an hudun nan kabar ne mukaddam rina muktada mu'akkam والجملة جملة اسمية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول صلة الموصول وكما ما دام مفعول به من حذفت أي حذفت الذي أنفقنا وزدت هناك روى ونم أصل وتأجرني كنم فوائدا وسفائدودي بها الكنا سكما أقوى وداتوا دس أنا يا كاو أن abin da ba a wadata da ya kawo ba abin da aka wadata da shi saboda akwai kalmomi a larabci rufin jarri su ne suke isbacin su da nafin don misali ne in ka ce raghiba anhu baya so رغب عنه بايا ثم هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم وان دا يكي الدين الذي إبراهيم فاق عن يشي انك رغب فيه كما يناسو an din baya so shi din yana so haka ne anhu ana wada ba a wadatuwa da shi biha ana wadatuwa da shi kamar irin wannan ne mutammiman da ghalibul abwadi ina mai cike yawancin yawancin babi babi din wannan hal ne na wazittu hudu wazittu fawaidan hala kauni mutalliman da galibin abuwabi na kara mishi da fa'idodi ina mai cike yawanci galibin babi babin da mana a jirumi wanda bai cike su ba saboda taɓaitawa to ni ina cike su faja'a sai wannan nazarin ya zo مثل الشرح للكتاب هذا مو كمر شرح ne aka yi wa littafin ajurumiya da lokaci guda manzuma ce ta ajurumiya a daidai lokacin kuma a sharhi ne na ajurumiya ku iltu fihi an tambaye ni ne a kansa a kan na yi wannan nasa min sadiqin tambayar agun wani aboki na ne sadiqin ne gaskiya ya yi tambayan ne ba na ta'annuki ya ga zan iya ko ba zan iya yi ba ba haka ba da gaske ki yana so ya amfana da nazumin da zan yi ya samu kauli aboki wanda kuma yana fahimtar magana na in na gaya masa magana zai ɗauka ya amfani da shi sifa ne na sadiq na sadiq din sifa ta biyu asali sifa ta biyu asali ta sifa ta biyu na farkon ya kawo a mufradi sadiqin sadiqin ya samu kauli wannan shi ne asali in ka ga dama za ka kawo jumla da farko kuma ka kawo mufradi daga baya kamar da wani mawaje ya cewa wa qasidatin ta'atilu ta'atilu mudukan gharibatin hasalinsa wa qasidatin gharibatin ta'ati al-muluka sai ce wa qasidatin ta'ati al-muluka gharibatin kama anan ne kace min sadiqin ya fahamu qawli sadiqi ka gane min sadiqin ya samu kauli sadiqin duk ɗaya ne ko min sadiqin sadiqin ya samu kauli bi itikadi yana fahimtar magana na da itikadi yarda wasikin amintacce a nan wasikin din za ka iya ɗaukar shi na ati ne na itikadi itikadin ne amintacce ko kuma za ka ce na ati ne na uku kamar yadda ya fassara a nan kamar ka ce azalinsa sadiqin sadiqin na ati na farko ya samu kauli na ati na biyu wa sakin na ati na uku shi abokin nashi ya ce mai gaskiya ne mai fahimtar maganarsa ne amintacce Idil fata saboda mutum ya ce hasanin alfata shi ne matashi jami'insa fitiya ko fitiya amma in aka ce alfata a nan yana nufin wanda ya take makamul fituwa makamul fituwa shi ne makamin da in ka take shi a layin sufanci da sairu da sulusi in ka take shi ka fi son ka amfani mutane fiye da ka amfani kanka za ka iya barin uzurrukanka ka yi uzurrukan mutane shi ne fituwa kenan saboda kai ka ɗauki cewa an turo ka duniya ka yi wa al'umman manzan Allah hidima ne yi wa al'umman manzan Allah hidima yi wa manzan Allah hidima ne shi kuma yi wa manzo Allah hidima din ya shi aikin naka na kanka. To saboda haka ne wanda ya take wannan makami suke kiran shi alfata. Alfata. Shi ne mai wannan littafin manazilu sa'iri wanda ibn kan yi wa sharhi ya ce babu ruwa sai su kala ta'ala إنهم فتية آمنوا بربهم واستشهاد يكفى دليلي لو أن آية إنهم فتية آمنوا بربهم abin da yake nufi a nan wajihu dalalarsa shi ne su waɗannan mutane matasa ai sun sun yi wa kansu masifa ne da bala'i saboda mutane su gane addinin gaskiya in ba su ɗauka wa kansu wannan masifan ba an kama su an kulle su an azabtar da su sun gudu da yunwa da kishirwa da waye da sauran sun ba su zo da nan walwalin ba su gaje su ba za su sha wahala to mutanen gaba ɗaya bata za su sun suka ɗauki wahalwalin mutanen suka yarda a azabtar da su a kulle su a kan mutane su fahimci gaskiya wannan yi ne fituwan aiki shi ne fituwan aiki to je za a ce inna hun fitiyatun amanu da rabbi ne izin fata wanda ya take makamun fituwa ko ka ɗauke a larabcinsa gundari izin fata matashi ko mutum hasba a tikadi gurgudun yardan shi ga abu ko ga shehi ko ga malami mutufi za a ɗauke shi za a ɗauke farsa hasba din yana ba da fasentin ne in littafi ne misali haka ce wannan jihazin tsari ne to yaya fasantin ɗinka na yarda da shi ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ne ko hamsin cikin ɗari ko ma baka yarda ba da ba da shi ne hasba ɗin in ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ya amfane ka ɗari bisa ɗari in ka ka yarda da shi hamsin cikin ɗari amfane ka amfane ka hamsin cikin ɗari in ba ka yarda da shi ba kuma ba zai amfane ka ba in kuma ka ce wannan shek ibrahim ya ne ka yarda da shi to duk abun shek ibrahim ya zai amfane ka in ka yarda da shi ɗari bisa ɗari zai amfane ka ɗari bisa ɗari in ka yarda da sai ibrahim ya saba'in cikin ɗari to zai amfani ka saba'in cikin ɗari da in kuma ba ka yarda da shi ba zai amfani ka ba haka littattafai da malamai suka wallafa haka su malaman kansu suka wallafa da su kansu da littattafansu daidai yardan da kai musu ka shi ne daidai amfanan ka da kayansu da shi ne izin fata hasba tiqadihi rafi'a wa kullu man lam ya'taqid duk wanda bayi da husnul zanni ba shi da yarda haka ce itikadi yarda ko husnul zanni ba shi da husnul zanni ko yarda da littafi ko yarda da malami lam yantafi bare amfana ba gaba ɗaya bane in akwai husnul zanni ko yardan za a duba nawa ne fasid nawa ne daidai gurgurun ka za ka amfana in kuma babu fa to babu amfanan ma gaba ɗaya wannan ka'ida ce muhimmiya ya kamata a rike wannan karkai shakka a kan abubuwan da shi ne da malamai suke yi ko littafin na hau ne misali sun sun yayi to kai da baka yarda da wannan sun baka ɗauki littafin na ba za ka gane ba ba ka taɓa fahimta ba gani littafin na ne ba su bacci ya karantar ba ko ya karantar da littafin tuku kai baka yarda da sun ba to ba za ka fahimta ina ya dosa ba to shi yasa kake gani rashin husnul zanni ga shehunai da malamai da waliyai da abin da suka rubuta littattafan su sai yasa ilimi din baya samuwa yadda ake bukata kai ne kana zagi malami kana cewa dan bidiya ne ka daure ta baka kana dubawa kana karantawa ko ka zo ka siyo kasin sukan da ya fassara wasu littattafai a boye kana bin wannan kashi sukan kafa da littafi a ɗaki za ka iya zuwa gunsa ka yi karatu ba saboda shi ɗan bidiya ne ta yaya za ka amfana da abin da kuma yi Allah ba zai amfanar da kai ba ba zai ganar da kai ba to wannan ne shi ne kullu man lam yataqil lam yantafi fa nas'alu al-mannan an yujirana muna roƙon Allah al-mannan ne gorantawa haɗin gorantawa din a gare mu haramun ne لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب الذي ينفق ماله رئاء الناس أما شيء ألا المنان من يقول التاوان شيء زي سبموك كذابا بموك كذابا بموك كذابا بأني نحل تشيك با بأني نموك كذابا شيء المنان من المن an yi jirana ya kare mu daga ajara yujiru rubai an yi jirana ya kiyaye mu ya kare mu minar riya daga riya mutu'ifan yana mai ruban ya ujurana ladaddakin mu fa an ya kuna nafi an bi ilmihi wa an ya kuna nafi an bi ilmihi sannan kuma ya kasance wannan nazimu ta mai amfana ne da ilmihi da ilmi mani'tana wanda ya kula da hizbihi da haddace shi wa fahimihi da fahimtarsa a nan isin nan ya kun da mirin musafir fi jawabin takdiru ko ai wa an ya kuna hazan nazmu nafi'an mani'tana wannan man din mafu ne na nafi'an wannan nazarin ya kasance mai amfanan duk wanda ya mayar da hankali a hakan haddace shi ko ya kula da haddace shi ko ya kula da fahimtarsa ya kasance mai amfanar sa ne da ilimi da ilimi